rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato siffofi guda 500 daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba mawallafin littafin shine Ahmad Ahmad Mustafa Qasim Ad-Dadawi kuma muna gabatar da karatun ne a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da aka ambace shi da masallacin Ibn Taymiyyah da ke kan titin Sulakar Katagun a nan garin azare a yau gabar da za mu tashi shine gaba da malam ya mata take da cewa siyamuhu wa tiqafuhu sallallahu alaihi wasallam wato zai magana akan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato itikafi siffofin manzon Allah wajen azuminsa da kuma siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wajen wato itikafinsa shine gaba ta 330 gaba ta 328 yau muna kan a cikin siffofi guda 500 mun yau za mu tashi akan ta 328 mun ci ya kuwa torabi kwance tashi kwana nesa kamar yadda hausawa suke faɗa yake cewa wa kana ya taɗawa bi siyami idza lam yajid da'ama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin tadawwa'i wato na azumi idan bai samu abinci ba kamar yadda matarsa Aisha ta rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gare mu shine da kala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yaumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gare mu wato wata rana sai ya ce ya Aisha hal inda kun shay'u ya ke Aisha a wajen ku akwai wani abu faƙalat sai aisha ta kada baki ta ce ya rasulallah ya manzon Allah ma inda na shaikun babu wani abu a wajenmu faƙalat sai manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni sa'imun ni mai azumi kamar yadda gidan manzon Allah mun karanta a baya kamar yadda urwa bin zubair yake ba da labari ya ce ya tambayi ƙyanwar gyatumarsa wato ita ce aisha saboda shi urwa ɗin gidan asma binti abibakar ne ita kuma asma binti abibakar yaya ce ga aisha bintu abibakar yake tambayan abin nan aisha ko aisha take ba shi labari ana iya kwana uku a gidan manzon allah ba a fula wuta ba urwa yake tambayanta to akan me kuke rayuwa ya umma sai ta ce masa alal ala aswadaini akan bakaken nan guda biyu shine dibino da ruwa sai ai kwana uku a gidan manzon Allah cewa ba a karta a shana ba to duk ranar da manzon Allah ya shigo ya ce akwai wani abu idan aka ce babu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wato shi wato yana azumi kamar yadda wannan hadisi na Aisha wato ya tabbatar da haka a wata ruwayar kuma Aisha din take cewa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam da yazo cewa ce musu hal indakum min da'ani shin a wajen ku akwai abinci ya kada baki sai ya ce mata Aisha ta kada baki sai ce la babu abinci wato a tattare da mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce izan asum to ni yanzu ina yin azumi ya rayu gari ba da niyyar azumi ba amma saboda ba a samu abinci a gidansa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya kama azumi a wannan lokaci kuma Aisha din ta ce wa kana iza wajada da'ama wa huwa sa'imun tadawwi'an rubbama afdara ko kuma anan a gaban nan malamin ke cewa sau da yawa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana azumi na tadawwi wato idan ya samu abinci wato sai ya karya ya ci la'alla rashin abincin ne ya sa ya ɗauki azumi ɗin kuma da abincin ya samu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karya azumi kamar yadda ita ma dai Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rawaito hadisi take cewa da kala alaina rasuli ko da kala alayya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wato wuri na za ta yaumin wato wata rana faƙara sai ya ce mani hal in dakum shay'un shin a wajen ku akwai wani abu na abinci iji Aisha faƙulla sai muka ce masala sai muka ce babu ƙara sai manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni idan sa'imun to ni a wannan lokacin na kasance wato mai azumi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa musu wato wannan magana Aisha sai ta kama baki ta ce sun ma'atana yauman sannan sai manzon Allah din ya zo mana wata rana kuma shine yauman akar wato wata rana daban fa ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah uhudiya ilaina aljubsu an mana kyautar wato aljubs wannan aljubs din malamai suka ce wani abinci ne wanda yake wato sananne an kawo kyautar abinci gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙara sai manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ya kada baki ya ce wa Aisha arinihi wato ki nuna min abincin ina abincin yake da Aisha ta ɗauko abincin ta kawo wa manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inni asbahatu sa'iman ni na wayi gari ina mai azumi amma duk da haka Aisha ta ce fa akala sai ya ci ya wayi gari yana mai azumi amma da aka kawo abincin sai ya ci sai ya kare mi wannan azumin nasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai azumi na tadawwa'i amiru nafsi wato shugaban kansa ne in sha a sama wa in sha a afdar in ya ga dama ya sha azumin in ya ga dama kuma ya azumin iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa kenan man mai azumi na taɗawa'i yana da daman da zai iya ɗaukansa ko da gari ya waye idan bai samu abinci ba la'alla ya wayi gari da safe bai kwana da niyyar yin azumi ba sai ya ji a ransa bara ne azumi yau din nan la'alla ma sha ɗaya ma ta yi a lokacin yana da damar da zai iya ƙulla niyyar wannan azumi ɗin kuma ya wannan azumi ɗin saboda an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aiwatar da haka saɓanin wato azumin wato ramadana shi idan da yana da labarin ganin wata ba zai kulla masa wato niyyarsa da rana ba dole sai niyyarsa ta zamo kafin fitowar alfijir ne kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka ya ce mallam ya jama'i mallam ya jama'i siyama qabla al-fajr fala siyama lahu duk wanda bai yi niyyar azumin ramadana ba kafin alfijir ya fito manzon Allah ya ce ba shi da azumi a wata ruwaya da ce mallam ya bit siyama minan laili fala siyama lahu duk wanda bai yi niyyar azumi ba da daddare ba yana nufin kafin fitowar alfijir ba babu azumi a tattare da shi idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana so niyyar azumin watan ramadana ta kasance kafin fitowar mi alfijir ko wani azumi wanda yake na sababi kaman azumin arfa da azumin ashura da wani azumi da wanda yake da sababi ko azumin wato ramuko duk ana so niyyarsa ta kasance kafin alfijir ya fito amma idan azumi ne na taɗawa'i mutlaƙan to ba laifi ba ne ba mutum zai iya yin niyyarsa ko da gari ya waye a babin musali allahumma illa sai dai wanda shi mai azumin watan ramadanan bai samu labarin kallon wata ba kuma ba zai yi niyya ya ce zai azumci wato yau shak ba saboda manzon Allah ya hana ba shi da garantin ganin wata ya ce zai tashi da azumi gobe a'a manzon Allah ya hana a azumci wato ranar da mutum yake kokwanto cewa wata ya kama ko bai kama ba amma idan ba shi da labari sai ya wayi gari sai kuma ya samu labarin garin wata cewa wata ya kama nan wasu daga cikin malamai suka ce zai iya wato kaddara ko kulla niyyar azumin watan ramadanan a wannan lokacin ai mun karanta a lokacin da muke karanta sifatu saumin nabi a littafin wato basdullahi hilali da shi da dan uwansa aliyu hasan bin aliyu hasan wato ali suke kawa cewa ba laifi bane ba mutum zai iya kulla wato niyyar suka kafa dalili da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da hadisin Aisha cewa da azumin wato ashura wato shine azumi wato na farilla da aka azumta wato ko da aka farranta azumin watan ramadana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga dama ya azumci ashura wanda bai ga dama ba wato karya azumta to ana cikin wannan halin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tura wato wata rana wato a babun wato misali cewa ya tura wani bawan Allah mai suna wato aslam cewa ya faɗawa an amina ne yayi shela a mutane da ƙauyukan a cikin garin madina da ƙauyukan da suke wato gefe-gefen garin madina cewa wa mallam ya kuma akil falyasum duk wanda bai ci abinci ba ya azanci wato ranar wannan ashura din fa innal yawma ashura domin ranar wato ranar ashura ne wanda kuma ya ci ya kame domin ranar ranar azumi ne to da wannan ne malamai da yawa suka tafi akan cewa ai a da azumin ashura wato azumi ne na wajibi kuma manzon Allah waɗancan ba su kwana da niyyar yin azumin ba kuma manzon Allah ya aika musu da safe cewa wanda bai kwana da niyyar yin azumi ba ko bai ci abinci ba ya wuce da azumi in ma ya ci ya kame ya azumci wannan rana a matsayinsa na wajibi shi ma kuma ramadana wato menene wajibi ne da haka daidai yake azumin ashura a wancan lokacin daidai yake da azumin mi ramadana sai suka yi kiyasin ashuraccen da manzon Allah ya umarni da nami na ramadana amma saɓanin waɗansu wato malaman suna ganin cewa dole niyyar azumin watan ramadana sai dai ta zamo da daddare kafin fitowar alfijir idan mutum sai da yawa yi gari ya samu labarin wata ya kama to a irin wannan sai dai ya kama baki wannan kuma ranar zai rama ta bayan mi wato bayan sallah wato a babun musari sannan azumi na ramadana ko ramuko na ramadana shi mutum idan ya ɗauke shi wato malamai suka ce baya karya shi wato sai da uzuri saɓanin azumi na taɗawai daman karya azumin ramadana kan a lokacin ramadana wannan laifi ne ƙatoto yawa mutum ya karya shi da gangan duk da za mu yi magana a nan gaba menene hukuncin wato karya azumin watan ramadana wato da gangan amma mu yi magana akan mutumin da yake ramukon azumin watan ramadana sai ya zo ya karya shi da gangan hadisi ya tabbata daga wata mata daga cikin matan sahabbai cewa sunanta wato ummu haru take cewa da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazun allah sallallahu alaihi wasallam wato ya shigo wato wurina waɗansu daga cikin malamai suka ce lokacin da aka yi fatahu makka ne manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam wato sai ya zo wato wurin yana zuwa fada bi sharabi sai ya sa a kawo masa abin sha fa sharaba sai manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam sai ya sha tace summa na wala summa na wala ha fa sharabat sai manzon Allah shi ma sai ya miƙa mata wato sai ta karɓa wato sai ta sha abinda manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam ya bata faƙala sai ta ce ya rasu da lawa manzon Allah in ni kuntu sa'ima ni fa na kasance mai azumi ne walakin karitu an an an arada su'araka na ƙine na maida wato guntun abin da ka sha shine su'a abin da ka sha domin samun tabarriki ba zan iya bari ba shine ni ma na karɓa na sha amma wato azumi nake faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata in kana qada'un min ramadan faqadi idan ya kasance wato qada'i kike yi na watan ramadana wato ramuko ne to kirama shi wato ki azumi sai ya ce mata abun nan yawman kenan maka okay faqadi yawman makanahu wato kirama wato wani gurbi wato a maimakon sa kin ji da yanzu kin riga kin karya in ramukon azumin watan ramadana kike yi to don haka to ki azumci wani azumi a maimakonsa iji manzon Allah sai ya faɗa mata wannan haka sai ya ce wa in kana taɗawwi'a idan kuma azumi ne na taɗawwa'i kike yi ba na ramadana ba sai ya ce fala ya durruki to hakan ɗin ba zai cutar da ke ba da wannan ne malamai suka ce da manzon Allah ya ce wala ya durruki ba zai cutar da ita ba cewa idan azumi na taɗawwa'i ne ta karya babu laifi kenan amma idan na ramukon ramadana ne ta karya ta yi mi ta yi wato laifi wato katoto duk da malamai sun ce shi wato a ramuko wato babu mi kafara ko kuma wato babu wato kada'in wannan ranar da kuma ranar da mutum yake ramuko a ce ya rama guda biyu iya wannan wanda ya karya din ita zai rama a babun wato misali kamar yadda waɗansu daga cikin wato malamai suke faɗa cewa ita kaɗai wato zai rama sannan abu na gaba cewa shi idan azumin wato watan ramadana ne mutum wato yake yi idan ya abin nan ban sunansa ya karya shi zai rama shi kamar yadda muka faɗa wato amma kuma ba zai masa ni wato kafara ba kamar yadda zamu ji wato nan gaba sabanin wato azumi wato na taɗawa'i shi wannan babu komi wato a kansa gaba ta 200 ko 329 malaika cewa wa kana rubbama in tajama wa huwa sa'im sau da yawa manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam yana yin wato itijam wato shine kafo alhali wato yana mai azumi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa in ba na manta ba Abdullahi dan Abbas yake cewa itajama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa muhra manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kafo yana mai ihrami sai ya ce wahta jama wa huwa sa'im sannan manzon Allah in sallallahu alaihi wasallam yayi kafo wato yana mai azumi sallallahu alaihi wasallam da wannan ne waɗansu daga cikin malamai suka tafi kamar imamu malik da imamu shafi'i da imamu abu hanifa akan cewa ya halatta mai azumi wato yayi kafo a babin misali Allahumma illa imamu Ahmad bin Hanbal yana ganin wato haramun ne wanda yake mai azumi ya kafo shi ma dogaransa na wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai guda biyu wata rana manzon Allah ya zo wucewa ta baki sai ya ga waɗansu daga cikin sahabbai ɗaya yana yi wa ɗaya kafo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada baki ya ce afdar al-halim wal mahjum cewa mai kafan azuminsa ya kare sannan wanda aka masa kafan shi ma wato azuminsa ya kare da kuma wani hadisi wato na abdullahi bin jafar shi ma ya nemi a masa wato kafo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gani sai ya ce afdaral hazani waɗannan mutane guda biyun wato azuminsu wato ya kare da wannan ne imamu ahmad bin hanbal ya tafi akan cewa kafo wato a lokacin da mutum yake azumi idan ya yi shi yana daga cikin sababan da yake karya masa wato azumi duk da waɗansu daga cikin malamai sun yi tawilin hadisi cewa manzon Allah da ya ce afdar alhajim wal mahjum ya ce shi mai yin kafan shi wanzamin da zai yi kafan wato azuminsa ya karye saboda la'alla ya jawo jini jinin kuma ya wuce masa wato makoshinsa shi kuma wanda aka masa kafan da manzon Allah ya ce azuminsa ya karye a babin misali shi kuma saboda ya samu rauni wajen yin wato azuminsa shi yasa azuminsa ya karye waɗansu malaman da wannan ne suka yi tawili amma dai waɗansu daga cikin malamin sun ce ba laifi ba ne ba kamar yadda muka faɗa su imamu malik da wane ne cewa za a yi kafon idan uzurin wato kafon ya kama wallahu ta'ala wato a'lam allah shi ya bar wa wato kansa wato sai gaba ta gaba malam yake ce mana wa kana rubbama qabbala nisa'uhu wa huwa sa'im sau da yawa manzon allah in sallallahu alaihi wa sallam qabbala nisa'ahu yana sabbantar wato matansa wa huwa sa'im alhali manzon Allah in sallallahu alaihi wasallam wato yana mai azumi yana azumi amma manzon Allah zai je ya sumbaci wato matansa kamar yadda hadisi na gabakin matarsa Aisha ya tabbata take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbata wa huwa sa'im alhali wato yana azumi wa mubashir sannan manzon Allah yana runguman ɗaya daga cikin matansa wa huwa qa'im alhali yana azumi walakinahu kana amlakakum li arbihi ko li irbihi sai dai cewa shi manzon Allah ya fi ku wato mallakar wato kansa haka Aisha ta faɗa kenan ba laifi bane ba mutum idan yana yin azumi cewa zai iya sumbatar matarsa ba laifi bane ba cewa idan yana yin azumi wato zai iya wato rungumar matarsa a babin misali matuƙar ya na da ikon wato mallakar kansa shi yasa aka iyewa mutumin da yake wato mai ƙaramin shekaru wanda yake wato saurayi ne cewa ya yi sumbatar ko kuma wato ya yi mubashara a lokacin da yake azumi gudun kar azuminsa wato ya kare kamar shi ma yadda hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba mun karanta hadisin a lokacin da muke karanta wato sifatul saumin rasuli sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa abdullahi dan umar ko abdullahi dan amru bin azim ya rawaito wato hadisi yake cewa kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to faja ashabun sai ga wani saurayi ya zo gaban manzon Allah faqala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah uqabil wa ana sa'im wato zan yi simbata alhali ina mai azumi kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la ba za ka yi ba saurayin sai ya tafi kayansa to fa a shaiku ana cikin haka kuma sai ga wani dattijo ya zo fa kala sai ya ce manzon Allah uqabil wa ana sa'i ni zan yi sumbata alhali ina mai azumi kala sai manzon Allah ya ce masa na'am eh za ka yi shi wancan saurayin an hana shi shi kuma wannan dattijon manzon Allah ya ce masa eh za ka je kai to fa nazara ba'duna ila ba'd abdullahi bin amru bin asim yace sai shashin mu ya kalli shashi sai aka yi irin hada idanuwan nan a majalisun manzon Allah sai manzon Allah ya fahimci abin da suke nufi ɗazu ga wani ya zo ya ce uqabilu wa ana sa'in manzon Allah ya ce la ga wani ya zo ya ce uqabilu wa ana sa'in manzon Allah ya ce na'am to kamar a maganar manzon Allah sai suka ga kamar akwai tuka da ni da warware a babin misali fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce musu inna shayka amlaka li nafsi lalle wannan dattijan shi yana iya mallakar wato kansa idi manzon Allah shi yasa manzon Allah ya yi mi ta halatta masa wato yin mi sun batan nan shi la'alla kuma saurayi la'alla ba zai samu kwantarol ba la'alla ya biya wa zuciyarsa in ba a sa'a ba ma ya je ya afka wa matar tasa ya zo kuma daga ƙarshe abin ya zame masa alaƙaƙai ya zame masa wato kafara kamar yadda wani bawan Allah ya tafo gaban manzon Allah yana cewa manzon Allah halattu halattu halattu na halaka na halaka na halaka manzon Allah ya ce masa ma a halaka ka min ya halakar da kai ya ce waqa'tu ala imra'ati fi nahari ramadana na auka wa matata ce wato a ranar wato ramadana manzon Allah ya ce to tun dai haka ne sai kai kafara ka je ka yanta kuyanga ya ce babu manzon Allah ya ce to a dai ai azumin wata biyu jiya ko sai ya ce shi ma ai manzon Allah ba za a iya ba ɗayan ma gashi na ramadana ma yaya manzon Allah ya ce masa to ka je ka ci da miskinai guda 60 ya ce babu komi a tattare da ni na abin da zan ciyar da miskinai manzon Allah ya ja bakinsa ya shiru ana zaune sai aka kawo bibino na sadaka mun karanta su fatu saumin nabi cewa sai aka manzon Allah ce ina wannan wanda ya auka wa matan nan tasa da rana ya ce gani ya manzon Allah manzon Allah ce to gashi nan dauki ka je ka ci da miskinai guda 60 ne sai ya ce yanzu manzon Allah a cikin garin Madina akwai wani gida da ya fi nawa talauci ne sai manzon Allah ce masa dauki ka je ka ci da iyalanka kafin nan manzon Allah sai da yayi murmushi har sai da fiƙoƙin manzon Allah suka bayyana ya ce masa ya dauka je ya ciyar da ni wato iyalansa to gudun kada wani abu ya faru shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hana shi wato ubla din ko a ce ma a ce ma bai auka wa matar ba ya je yayi istimna wato yayi kokarin fitar da maniyi ko maniyi ya fita masa a wannan lokacin cewa mi azumin sa ya riga ya lalace in a malikiya ne sai ya yi kafara Allahumma illa a wajen waɗansu malamai ne suna ganin kawai ramu ko zai yi duk wanda maniyi ya fita masa da rana da ramadana cewa in dai a farke yake to zai rama wannan azumin dolensa sai ya rama shi Allahumma illa idan bacci yake yi to a wannan ne ya yi mafarki to babu ramu ko a wajensa amma a wajen malikiya shi ma mai baccin sai ya mi sai ya rama wannan azumin idan ya mafarki ballantana kuma ya yi kokarin ya fitar da maniyin da kansa da kansa wannan suka ce daidai yake da wanda ya auka wa matarsa shi ma wato akwai kafara a kansa kamar yadda a wajensu wanda ya ci ya sha shi ma akwai kafara a kansa bayan ramuko saboda sun yi kiyasin Allah maɗaukakin sarki ya haɗa kusantar mace da ci da sha a aya guda ɗaya sai suka ɗauko hukuncin kusantar mace suka ɗora wa ci da sha da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin alƙur'ani cewa menene can yake cewa Allah maɗaukakin sarki yake alimallahu annakum kuntum taktanuna anfusakum fataba alaikum fal'ana ba ko uhilla lakum laylata siyami arrafasu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lakunna alimallahu annakum kuntum taktanuna anfusakum fataba alaikum fal'ana bashiruhunna fakulu washarabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytul aswad min al-fajr a da kafin farko farkon musulunci ai mun karanta cewa ko farko farkon da aka wajabta azumi dama an wajabta shi a shekara ta biyu ne bayan mi bayan hijira kenan ga baki ɗaya ba abin shekara ta ko tara ana azumi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya rasu ba to an a lokacin sai aka samu sahabbai suna gujewa matayensu da daddare a babin misali sannan idan mutum bai ci abinci ba da daddare ba ya kwanta bai bacci to shi da abinci kuma sun yi salle wanda babu suhur sai kuma wani dara sai ake samun akasi waɗansu daga cikinsu suna aukawa matansu da rana sai ake samun akasi waɗansu daga cikinsu suna faɗuwa da rana saboda yunwa sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum an halatta muku a daren watan ramadana mi aka halatta muku shine arrafasu ila nisaikum wato kusantar matayen kunna libasun lakum lalle matayen naku tufafi ne a gare ku wa antum libasun lakunna kuma tufafi ne a gare su anima Allahu annakum kuntum taktanuna anfusakum Allah ya sani a da baya kuna ha'intar wato kayi kanku fataba alaikum sai Allah ya karbi tubar ku wa afa ankum ya muku rangwame sai Allah ya ce fal ana bashiruhunna to a yanzu ku je ku yi mu'amala da matayenku shine almubashara anan shine mu'amala na miji da mata shine fal'ana bashiru kunna sai Allah ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayr al-abyad min al-khayr al-aswad min al-fajr sannan ku ci da daddare ku sha har sai lokacin da farin zare ya bayyana muku daga bakin zare kenan idan ko da rana ta faɗi mutum in zai zamo gara tsabar ci ya ta ci kayansa har sai alfijir ya mi ya fito amma da idan dai ya kwanta bacci to ba zai ci abinci ba ko da ya farka sai dai kuma wani daren sai Allah ya to anan Allah ya haɗa jima'i da ci da sha to tun dai Allah ya hana ya ce fal'ana bashiruhunna wa kulu wa sharabu hatta sai suka ce to ai hukuncin su guda ɗaya da jima'i da ci da sha duk hukuncin su ɗaya saboda an samu manzon Allah wanda ya jima'i da matarsa a ranar a watan Ramadana manzon Allah ya ɗora masa kafara to hakan nan wanda ya ci shi ma ko ya sha da rana da gangan shi ma akwai kafara a kansa amma abin da yake a bakin malama shine wanda ya ci da gangan ko ya sha da gangan cewa ya aikata laifi katoto a kansa akwai mi man sunansa ramuko sannan kuma ya tuba zuwa ga Allah amma dai babu kafara wanda kawai kafara take kansa shine mutumin da ya auka wa matarsa a rana shine manzon Allah ita ma kuma matar babu kafara a kanta sai mi sai ramuko dan manzon Allah bai ce to tun da ka auka wa matarka da rana a Ramadana ba ita ma matar in ka koma ka je ka ce mata za ta yi mi kafara ba sai manzon Allah bai faɗa mata ba da wannan ne waɗansu malami suka ce kawai shi mutumin da ya auka wa matarsa ko kuma mutumin da shi ne yake da kafara mutumin da ya fitar da maniyi ko abin da ya kama da haka shi ramuko ne a kansa da istighfari ko kuma a garin ƙubla ɗin sai kuma sai maziyi wato ya fito a babin musari to shi kuma idan wanda maziyi ne ya fito shi kuma malami suka ce babu komi a kansa ko ramukon ma ba zai mi ba kawai abin da yake kansa shine tsarki a wannan lokacin da kuma idan zai buƙaci sallah wato ya je ya alula wallahu ta'ala a'lam Allah shi ya barwa wato kansa sani an samu dai manzon Allah yana sumbatan matansa ko yana runguman matansa alhali wato yana mai azumi gaba ta gaba gaba ta 331 malam cewa kana yusbihu junuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wayan gari mai janaba wa ma yamna'uhu zalika min as-siyam hakan din kuma baya hana shi wato yin azumi sallallahu alaihi wa sallam a watan ramadana manzon Allah yana iya wayan gari wato da janaba a jikinsa kuma sai manzon Allah ya dauki azumi din alhali kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi wanka ba daga baya sai ya wanka kuma ya je ya sallah kamar yadda matarsa Aisha ita ma ta rawaito hadisi take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yudrikuhu fajar alfijir yana iya riskansa wa huwa junubun min ahalihi alhali yana da yana da janaba wato ta iyalansa janabar da manzon Allah yake da ita ba ta mafarki bane ba ya je yayi mu'amala ne da ɗaya daga cikin matansa ya wayi gari yana mai janaba summa ya tasilu wa yasum Aisha ta ce sannan sai ya wanka kuma sai azumi sallallahu alaihi wasallam kenan ba laifi bane ba mutum ya wayi gari wato da safe ko a yawayi gari wato lokacin fitowar alfijir yana da mai janaba kuma ya ɗauki azumi a babin misali daga baya kuma ya zo ya yi wanka kamar matar da ita ma ta fahimci cewa al'adarta ta ɗauke mata ne kuma ta fahimci al'adar ta ɗauke mata kafin fitowar alfijir cewa la'alla ta ga ɗaya daga cikin alamomin ɗaukewar al'ada guda biyu in ma ta ga aisatul baida wannan farin ruwan da yake fitowa da suka ce masa ma'un abiyadu yakruju aqidal haidi wani farin ruwa ne wanda yake fitowa a ƙarshen al'ada ko kuma ta ga jufufil farj wato bushewar gaba shine ta saka auduga ko hankicif ta fito babu disan jini a jikinsa to wannan ta ga wannan ne kafin alfijir ya fito to azumin wannan ranar ya zame mata wajibi ta yi wanka ba ta wanka ba dole ta kaddara niyya a wannan lokacin sannan kuma ta ɗauki azumin daga baya sai ta wanka kuma ta sallaci sallar mi wato ta sallaci wato sallar asuba in kuma tun da ta fahimci cewa tsarkin ya zo mata kafin alfijir ya fito ne in za ta iya yin raka'a hudu kafin alfijir din ya fito sai ta sallaci mangariba ta sallaci isha tukunna ta sallaci asuba idan ta fahimci kuma cewa tsarkin ya zo mata kafin alfijir ya fito bai wuce ta raka'a ɗaya ko biyu ba to idan ta wankan isha za ta rama sannan kuma sai ta zo ta sallaci wato asubar wannan lokaci wanda da yawa daga cikin mata ba sa wannan ramukon sallolin da suke kansu saboda rashin sani ko kuma sarrai wato irin nasu a babin misali amma a yanzu da tsarki zai zo wa mace rana tana kokarin fitowa bai wuce yanzu rana tana faduwa karfe shida mu dauka da minti eh, shida saura minti biyu to irin shida da minti arba'in din nan da biyar sai tsarki ya zo mata dole idan ta wanka sai ta sallaci azahar ta sallaci la'asar amma ba sa rama wane za su wane ne dai zai rama musu oho sai su sai Allah mana yake cewa ya kasance sallallahu alaihi wa sallam wa kana yastansaku wa huwa sa'i manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin aswaki alhali wato yana mai azumi kamar yadda manzon Allah din yace laula an ashuka la ummati la amartahum bi suwakin ma'a kulli wudu'in aw ma'a kulli salatin ba dan kan da kuntatawa al'umma ta ba idi manzon Allah da na umarce su da yin aswaki a yayin kowace alola ko a yayin kowace sallah abin da yasa manzon Allah bai ce idan an zo alola sai an yi aswaki ba bai yasa bai ce idan an zo yin sallah sai an yi aswaki ba tsoron kuntatawa wannan al'ummar tasa to da wannan ne malamai suka ce kuma manzon Allah bai yi takasisi ba ya ce sai dai mai azumi ba tun dai manzon Allah ya yi ilaƙin kalmar da haka da mai azumi da wanda baya azumi to mustahabi ne a gare shi cewa idan ya zo yin alola wato ya yi mi aswaki har ma manzon Allah din sallallahu ko malamin suna faɗa cewa a babu misali cewa ba laifi bane ba mai azumi zai yi mi aswaki duk da a mazabar mumanta malikiya suna ganin ba zai yi aswakin da icen da yake ɗanye ba sai mi wato sai bushashe a babu misali amma da bushashe da ɗanye matukar ji ɗanya hamaminsa ba zai na shiga makoshinsa ba ba laifi bane har waɗansu malamai ma sun jaza masa yin mi amfani da makilin da brush kamar yadda malaman zamani suke ba da fatawa ba laifi ba ne ba ko da zai ji hamamin wato ɗan brush ɗin a bakinsa matuƙar dai ba haɗe wato makilin ɗin zai yi ba ko abin da ya kama da haka wallahu ta'ala a'lam Allah shi ya bar wa kansa mi wato sai sai malam ya ce ya kasance sallallahu alaihi wasallam yaktahiru wa huwa sa'im wato ya kasance sallallahu alaihi wa sallam yana sanya kwalli alhali yana mai azu mun karanta a baya cewa manzon Allah baya rabuwa da abubuwa guda nawa yana daga cikin siffarsa baya rabuwa da abubuwa guda hudu ko uku ko baya rabuwa da ni matsefi baya rabuwa da madubi baya rabuwa da ni kuratandu wannan duk manzon Allah inda yake waɗannan abubuwan suna tare da shi cewa zai ɗauko matsefinsa ya taje kansa saboda manzon Allah ɗan gaye ne mai tsafta ne zai ɗauko madubinsa ya duba fuskarsa manzon Allah zai ɗauko kwallinsa ya rambaɗa a cikin idanunsa sallallahu alaihi wasallam koyaushe yana tare da shi to ko da a halin azumi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da kwallinsa Allahumma illa a mazhabar mu ta malikiya idan muna karanta littattafan mu irin iziyar mu da wane ne sai ka ji suna cewa makaruhi ne mai azumi ya sanya mi kwalli gudun kada hamamin kwallin ya zo mi makoshinsa ba laifi bane ba malamai suka ce mai azumi ya sanya kwalli da kuma qadarul ayin wato shine eye drop wato na ido shi ma duk zai saka ko da zai ji hamamin shi eye drop din a cikin makoshinsa ko da kwallin zai zo makoshinsa suka ce duk wannan ba laifi bane ba sai dai waɗansu daga cikin malamai suka ce tun da dai an samu saɓani tsakanin malamai wajen saka kwalli ɗin da wannan maganin ciwon idan don gujewa saɓanin to mutum inda hali ya bari da daddare ya sa kwallinsa ya bari da daddare ya sa maganin mi ciwon idanunsa wato a babin misali amma idan ya sa su da ranar ma dai azumin sa bai mi ba wato bai karye ba saboda an samu manzon Allah yana yin haka malam a gaba ta 334 yake cewa kana yufdiru qabla an yusalli al-maghrib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin iftarinsa ne yana buɗe bakinsa ne kafin ya yi mi wato ya sallar mangariba mun karanta lokacin da muke karanta wato sifatu saumin nabi wato sufar azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin iftari cewa kafin mi rana ai kafin ya sallar mangariba har ma yana cewa la yazalu nasu bil khairi ma ajjalul fidra mutane ba za su gushe ba suna tare da alkhairi matukar suna gaggauta buɗe baki a wani hadisin ya ce minas sunna ta'jilul fidiri wa ta'khirus suwur yana daga cikin sunna gaggauta baki sannan da kuma jinkirta mi ban sunansa wato suwur har ma muka karanta asibatu salatin nabi malam abin da man sunansa abdullahi salim bin abdullahi hilali da shi da Hassan Aliyu Hassan eh, Ali suke cewa daga zaran kwallon ursun shamsi ya riga ya bace shikenan mutum in dai mutum baya kallon mi wato baya kallon wato kwallon rana din nan shikenan rana ta yi ta yi mi ta riga ta faɗi kawai sai ya sha wato abin nan yayi buɗe bakinsa jinkirta buɗe baki ba sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma mutum ya jinkirta shi wato sai bayan yayi mi yayi sallar mangariba ana so yayi wannan buɗe bakin daga sai ya zo kuma ya sallar mangariba kamar yadda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wato yake aikata wato hakan din malam ce wa kana idza afdara qala kuma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi buɗe bakin yana cewa zahabar zama'u وابتلت العرق وثبت الأجر إن شاء الله cewa zahaba zama'u wato azzama'u wato ishirwa zama'a ta riga ta tafi kaya abin nan zahaba ta riga ta tafi kayan wabtallatul urqu al urqu jam'i ne na al irq ita ce jijiya to jijiyoyi sun riga ibtala wato sun riga wato sun jika wasa batal ajru insha Allah sannan kuma lada ya tabbata in Allah ya so da wannan ne in ba a manta ba lokacin da muka zo muka karanta wannan wajen lokacin da muke magana akan cikin safatu salatin nabi muka ce wannan ishara ne akan cewa ana yin addu'a ne bayan buɗe baki ba kafin buɗe mi ba da yawa sai ka ga wani ya ajiye kayan shan ruwan a gabansa ga zobansa ga dibinansa ga wane ne ya ɗaga hannu yana ta addu'a da manzon Allah ce salasu ta'awatullahi yuraddu addu'a guda uku ba a dawowa da su na farko manzon Allah ce du'a'u musafir addu'ar matafi na biyu manzon Allah ce wa du'a'ul wato sa'im da addu'ar mai azumi imma a lokacin tsakiyar azumin amma imma lokacin buɗe baki duk idan ya ɗaga hannu yayi addu'a Allah yana karba addu'a ta uku a wata ruwayar manzon Allah ce wa du'a'ul walid liwali addu'ar da mahaifi yake yi wa ɗansa a wata ruwayar ya ce kuma wa du'a'ul mazlum da kuma addu'ar mutumin da aka zalunce shi ya ce ya rafa'u Allahu fil gaman Allah yana ɗaga addu'ar mutumin da aka zalunce shi a kan gajimare fa ya sai Allah ɗin ya dinga cewa wa izzati wa jalali la ansaran na kuwa da ba'adahi ne na rantse da girma na na rantse da buwayata sai na taimake shi ko da wani lokaci to duk addu'ar da mutum zai yi baya abin nan a lokacin azumi in dai ba a tsakiyar azumin ba ne ba a lokacin buɗe baki sai ya bari sai ya sha ruwan ya samu nutsuwa tukunna sai ya ɗaga hannu sai ya roƙi Allah wato buƙatarsa da wannan addu'ar wannan zikirin da manzon Allah yake yana nuna alamar cewa yana yi ne bayan yami ya sha ruwa dan ya ce zahaba zama'u ishruwa ta tafi ishruwa tana tafiya kafin a sha ruwa ne ko bayan an sha ruwa sai ya ce waftallatil uruku jijiyoyi sun jika jijiyoyi suna jika ne bayan an sha ruwa ko kafin a sha ruwa kun ga duk waɗannan suna jika ne abin nan ishi ruwa tana tafiya bayan an sha ruwa sannan kuma jijiyoyi suna jika ne bayan mi wato an sha ruwa mana yake faɗa a gaba ta 336 yace wa kana iza afdara inda ahadin da alahu idan manzon Allah din ya zo wajen wani ya yi buɗe baki a wajensa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa addu'a shine da alahu addu'ar alkhair in an ce da alaihi addu'a mummunar addu'a kenan to manzon Allah yana masa addu'a kamar yadda abin nan ban sunansa Salim bin Abdullahi Lali ya kawo mun karanta a baya ya kawo irin sufofin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa mutumin da ya ciyar da wani buɗe baki duk wanda ya kawo wani abu na buɗe baki sai waɗansu suka ci to ana so mustahabi ne a wannan lokacin su masa wato addu'a manzon Allah yana cewa igfir lahum warhamu cewa Allah ya ubangiji ka gafarta musu wato ka musu rahama wa barik fi ma razaqatahum sannan ka musu albarka cikin abin da ka azurta shi da su yawa ko ka sanja lafazin idan mutum ɗaya ne ya kawo ka ce Allahumma igfir lahu ya Allah ka gafarta masa warhamhu Allah ka masa wato rahama wa barik lahu fi ma razaqatahu ka masa albarka cikin abin da ka azurta shi da shi manzo Allah ce man sana ilaykum al ma'ruf fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum kafatumuhu duk wanda ya muku goma ta arziki ku sakanta masa ya ce idan ba ku samu abin da za ku sakanta masa ba ku yi ta masa addu'a har sai kun ji a ranku kun sakanta masa Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi Allah ya kare ka daga sharrin mungaye Allah ya ji kan iyaye Allah ya ji kan kakanu wannan idan mutum aka masa goma ta arziki yayi wannan ya dabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata wayar kuma manzon Allah yana cewa Allahumma ada im man ada amani Allah ka ciyar wanda ya ciyar da ni wa haƙi man saɓani sannan ka shayar da wanda ya shayar da ni idan mutum ya ciyar da wani abinci sai ya masa wannan addu'ar Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni haka manzon Allah yake da wannan ne malamai suka ce idan kuma mutum ya kira ɗan uwansa musulmai ya je ɗabar nan zuwa buɗe baki gidansa wajibi ne ya amsa masa kamar walima ce idan mutum ya kira mutum walima shi ma wajibi ne haƙƙin ɗan uwansa musulmi ne idan bai je ba malamai suka ce ya saba wa manzon Allah ai duk girmansa da darajarsa da ɗaukakarsa bai kaiwa ba manzon Allah manzon Allah ana gayyatansa buɗe baki manzon Allah yana zuwa kuma idan ya je yayi wannan addu'o'i a mutane ba don komi ba saboda su waɗanda suka gayyaci manzon Allah su samu wato albarkar addu'o'in manzon Allah su kuma ya je ya ci su kuma manzon ya je ya ci su kuma su samu ladar ciyar da mai azumi da manzon Allah ce man afqara sa'iman falahu mislu ajrahu duk wanda ya ciyar da mai azumi yana da kwatankwacin ladan mai azumi wa san adadin ladan mai azumi babu wanda ya sani hadisul qudsi Allah madaukakin sarki yace kulli yamali libina adam illa saw kowane aiki na dan adam ne sai dai azumi ana ajazi bi ni ne dan sakanta masa babu wanda ya salladan azumi sai Allah maɗaukakin sarki to duk wanda ya ciyar da mai azumi ya masa iftari ina man afkara manzon Allah ya ce bai ce man aqama ba wanda ya ciyar ba wanda ya bashi abin da zai yi buɗe baki alfidir ba shine buɗe baki ba la'alla ya tsanzo da dubino guda uku ko hudu sai ya bashi biyu ya ɗauki biyu ya bashi abin da zai yi buɗe baki ya zo da ledar fiya wata guda biyu ya ɗauki ɗaya ya bashi ɗaya ya bashi abin da zai yi buɗe baki wai ba sai yakin kimeshi ya je ya kawo masa jollof ɗin taliya da wane ne ba abun buɗe baki shine abin da manzon Allah yake nufi shine duk wanda ya ciyar ya ba wa mutumin abin da zai yi buɗe baki to yana da kutankwacin ladansa ballantana kuma ya gayyace shi ya je gidansa la'alla ya dan sabunta wani abinci na rana ɗaya ya gayyaci mutum biyu ko uku la'alla su waɗancan abincin da ya dan musu wato wahala a babu misali yanzu mu ɗauka a yanda doyan nan take tsada da ƙoyi ɗin nan yanda ƙoyi yanzu guda ɗaya ne ma ke tafi ɗari biyu da hamsin ba kafin ma kowa yanzu zai iya ɗin doya da ƙwai ba to shi sai Allah ya ɗan bashi ɗan sawabu da zai sai wa doyarsa ta ɗaya dubu biyu da ɗan ƙoyinsa da man gyaɗansa shi ma in dagi wajen ɗari biyar ya dan soya sai ya gayyato mutum biyu sai suka zo suka ci ba san adadin ladansa banda Allah ballantana daman sun ɗan yi wata shida ba su ci doya da kwai din ba ai addu'a har kwanciya sai sun je wurin kwanciya suna masa ni ballantana a ce ya yanka zabuwa wanda kwaya ɗaya dubu bakwai yanzu mala Allah ya sauƙaƙe mala yake cewa addu'a ta gaba kana idza afdara ko kuma manzo Allah ya ce kana yanha anil muwasala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana muwasala shine muwasalatu sauni min gairi inqida'in ba tare da yankewa ba me muwasala shine mutum ya jera azumin kwana biyu jere ba tare da yin suru ba yayi azumi yau washe gari ya dauki azumin ba tare da yayi mi suru ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hana shi yasa wata rana manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa sahabbansa yake cewa kamar yadda abi hurairah ya rawaito hadisin yake cewa manzon Allah ya ce iyyakum wal usal wato na hana ku yin al usal iyyakum innan ismu fi'li amrin ne bi ma'ana ijtanibu al usal wato na hana ku wato sadar da azumi da azumi ba tare da yin suru ba kalu sai sahabbai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka tuwasil ai kai kana yin usal din manzon Allah kana hada azumi guda biyu ba tare da kayi wato suru ba sai nan take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inni lastu ka hay'atukum ni ba ba kamar ku bane ba fa iji manzon Allah sai ya faɗa musu sai ya ce inni abitu inda rabbi ni fa ina kwana ne a wajen ubangiji na yudimuni wa yasqini sannan ubangijin nawa yana ciyar da ni wato yana shayar da ni to kowa yake ciyar da kowa yake shayar da ku kalan mutum ya zo ya yi sal din ya zo ya faɗi a babin misali ya jawo mutane mai aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya na su wato alwasal kenan ba a hada azumi guda biyu ba tare da an yi mi ba ba tare da an yi soro ba mana yake cewa a gaba ta gaba yake cewa wa kana yace wa kana idza sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi wato azumi summa arada safar sai kuma ya nufaci zai yi tafiya yana cikin azumi ko da na ramadana ne ma ba na taɗawa'i ba sai tafiya ta kama shi to a fadar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana karya wato wannan azumi saboda an jazawa mutumin da yake matafiyi ne wato ya shami azumi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin uka wanda ya wayi gari ya kasance ala safarin minkum maridan wato marar lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya sai Allah madaukakin sarki ya ce ya sha wannan azumin fa iddatu min ayyamin uka amma ya kididdige azumin zuwa waɗansu kwanaki wato ya rama su da haka ana so mutumin da yake halin tafiya wato ya sha azumi shi yasa a wani hadisi da Anas bin Malik ya rawaito yake cewa sun kasance suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga cikin su akwai waɗanda suke yin azumi daga cikin su akwai waɗanda ba sa yin azumi amma ma yin azumi bai aibata mutumin da baya azumi ba shi ma wanda baya azumi ba aibata mutumin da wanda yake yin azumi ba kamar yadda muka karanta a cikin littafin sifatul saumin nabi cewa wata rana manzon Allah yana halin tafiya da sahabbansa kawai sai ya ga cin jurun da mutane cewa wurin yayi baki cewa mutane sun tattaru sai manzon Allah yake tambaya menene sai aka ce masa ai wane ne ya faɗi alhali wato yana azumi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada baki ya ce musu laisa minal birri as-siyamu fis sabr ba da'a bane ba yin azumi a halin tafiya in dai mutum yana cikin tafiya ya ce zai yi azumi babu burgewa a ciki sa'a wa manzon Allah ne ma sallallahu alaihi wasallam duk da waɗansu malamai sun tafi akan cewa idan azumin cewa mutum zai iya yin azumin ba tare da ya cutu ba ba tare da azumin ya wahalar da shi ba to ba laifi ba ne ba mutum zai iya yin azumi amma idan zai yi azumin zai jigata zai wahala to yayi wannan azumin to a wannan shine hadisin manzon Allah yake magana a kansa ai shi ma wancan azumin ɗabar wahala ne ya yanki jiki ne ya faɗi shine manzon Allah ce laysa minal bir baya daga cikin da'a as-siyamu fi safari mutum ya azumi wato a halin mai tafiya har ma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yuhibbu ay yu'ta rukusahu Allah madaukakin sarki yana so a so da sauƙinsa in dai Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mutane sauƙi a cikin al'amura to mutane su zo da wannan sauƙi kamar manzo Allah ce kama ya karahu ayyukuta ma'asiyatu kamar yadda Allah ɗin yake ƙyama a zo da saɓansa yadda Allah baya so a saɓa masa haka Allah yake so idan ya yi wa mutane wato sassauci su zo da sassauci ɗin a wani hadisin manzon Allah ce inna dina la yusru lalle wannan addinin yana da sauƙi lan yashudda ahadun hadha dina illa galabahu ba kowa ne zai tsananta wa kansa ba a cikin wannan addinin to sai addinin ya zo ya yi rinjaye a kansa don haka idan aka ce abu kaza da an zo da sauki to mutane su haƙura kare ce ai ni ramukon ne bayan sallah ba zan iya ramuko ba a'a in dai akwai wahala a halin tafiyan nan ya sha shi ne ya yi wa manzon Allah da idan kuma bai sha ba ya ce zai ɗauki azumi wani abu ya zo ya same shi to kar ya zargi gowa kar ya ce ai azumin ne an ɗora min ne a'a shi ya ɗora wa kansa Allah ya ba shi damar ya yi ni ya sha in ya so bayan sallah sai ya rama a babin musam wannan shine ina ga saboda gurewar lokaci da matsaya a nan duk da na so ne mu je karshen babu abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya yafe mana karancin sanin mu ne da kuma wato fizga wato na shedan sannan kuma muna tawassuli da wannan zaman namu da abinda muka karanta cewa duk wani mai bukata Allah madaukakin sarki ya biya masa in alkhairi ne in ba alkhairi bane ba kuma Allah madaukakin sarki ya canja masa da abin da yake shine mafi alkhairi sannan ya yafe mana zunuban mu wanda muka aikata akan sani da wanda muka aikata a rashin sani ya kai rahama kabarin mu ya haskaka cikin sa sannan ya jikan mu ya jikan iyayen mu ya jikan kakannin mu ya sada mu da su wato a gidan aljanna fiddansu gabaki daya waɗanda suka riga mu muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya jikan su ya sa aljanna ne makomar mu da mu da su wato gabaki daya sannan duk wanda yake da wani hali ko yake cikin wani hali na kuncin rayuwa ko damuwa ko abin da ya kama da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa wato mafita a cikin wannan rayuwa duk wanda yake da wani abin nan yake cikin wani matsatsi ko yake cikin bashi ko abin da ya kama da haka mun yi tawassuli da wannan zaman namu Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa wato mafita Allah maɗaukakin sarki ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya shiryar da mu ya shiryar mana da zuriyar mu gabaki daya ya sadar da mu da manzonsa wato a gidan aljanna gabaki daya mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا والعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما عملتنا وزدنا علما نافعا اللهم أنت الذي أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين